الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يملكي نامو نشاكة بوسن لا هجرة تجيبه لتريه إلى أشهرين بسكت wanda kuma shi ya daidai da shida ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da bakwai a karatun da muka saba yi a mako mako a wannan masallaci mai albarka a cikin littafin ko a risalatul adawiyya ko alwasiyatul kubra wallafar شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن تيميه رحمه الله تعالى. أولا درس إمامه لمسجد أمامي في مديركو to kasancewa wata tafiya ta taso mana wanda zan rasa ɗan uwa su Jafar Mahmud Adam zuwa jibiya zai kaddamar da muhadara ko lakta a can muka ga bai dace mun saba zuwa a zauna a tattauna a karanta littafi a yi bayani a yi tambayoyi a ce wannan yini ko wannan rana ta tafi haka ba tare da mun samu halarta mun samu haɗuwa da juna ba. babu wata sanarwa da ta biyo baya da ta gabata a kan cewa ba za a yi karatu a yau ba shi yasa muka ga ya kamata mu biyo sanan mu yi wasu yan mintuna waɗanda muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya cika su da albarka ya sanya abin da za mu faɗa a cikin waɗannan mintuna da sai abin da za mu faɗa a cikin ayoyi masu yawa kasancewar muna tare da ɗan uwa Jafar Mahmud Adam wanda a farkon buɗe majalisun nan ya halarci wannan guri ya yi kalmomi masu amfani wanda sun ƙarfafa gwiwar da dama daga cikinmu wanda har majalisun namu ga cikin muna yan kaɗan kuma muna ƙarewa a hankali to muka ga cewa ya kamata a ya ƙara halartar wannan guri ya ƙara albarkatarmu da wasu kalmomi da muka saba ji daga bakinsa masu tsada kafin wasu ‘yan mintuna kaɗan mu bar nan zuwa aina da yajiya wal afi da abin da ai za mu dawo ta ci jiya ko a ɗancan daga nan shi ke ai afiya ba ba ai afiya ai afiya ai sai sa muka zo sai ya sa muka zo ai gaba za mu nan saboda haka zan ba wa ɗan uwa shi Jafar Mahmud Adam wannan abin magana domin ya ci gaba da faɗakarwa Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله kamar yadda ɗan uwa malam Muhammad Sani ya faɗa cewa mun biyo ta nan ne a kan hanyar mu amma ba mun biyo mu wuce ba mun biyo mu san zauna ta mun sai mu wuce ina ga zai zama mun yi laifi kawai a ce mun biyo mu wuce wanda na tsammani da shi zama abin da ke tsammani ne mun zo mu san zauna kafin mu in sha Allah ba za mu mutu ba a yau kafi zai zuwa muna nan wata zai zuwa muna nan Allah yadda aka ba da littafin nan sai an sauke a hakikanin gaskiya abin da zan faɗa ta ɗaukacce ne tare da gaske kuma tar da ƴan uwa na zan yi dangane da dai muhimmancin ilimi a cikin rayuwar mutum musulmi. Kalli ilimi abu ne mai daraja babu abin da ya fi kima ko daraja shi kuma ilimi cin gado ne na gidan annabta abu hurera Allah ta kare da a gare shi wata rana ya je kasuwa mutane suna hada-hada ta saye da sayarwa sai ke ragari kuna nan kuna zaune kun yi hasara da ku san ki gudana ba suka ce menene suke ku je masallacin annabi ana kan ana raba kayan gadon gidansa kowa na ɗiban nasa rabu ku kuna nan sai mutane masu tattara kayan su tsaure masu kulle shaguna masu kulle rumfuna duk suka tafi masallaci suka duba da shiga ana raba kokon ba suka dawo suka ce abin mamaki mun je ba mu ga ana raba komai ba a kan gurin illa iyaka mun ga wani na sallah waɗansu suna koyon karatun qur'ani waɗansu kuma su zakare na fil halal wal haram suna bakar juna ilimi dangane da babin menene halal menene haram dan tantance haramun dan a nisance shi a gane halal kuma da aikata sai ce za ka mira su muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan aiki ne kayan gadon gidan annabi din su sun ɗauka za su je su ga ana raba riguna ana ba da takardun tulokai da waɗansu ababe da galibi su mutane suka fi fahimta da gaggawa a matsayin kayan gado kaga wannan magana ta abu hurera abin da yake yana wa darajar ilimi da kimarsa nan take kuma abin yana da wata fa'ida ya nuna abu biyu nan take ilimin da aiki ne don ya ce waɗansu ya karaunar qur'ani واخرون يتذكرون الحلال والحرام wani kuma yana sallah kaga da ko mutum yana ilimi ko yana aiki da ne da ilimi ke to yana daga cikin abin da ke haɓaka ilimi da tsirar ɗan adam ya kasance abin da mutum ya koya yana yin aiki da yana kwatanta yin aiki da shi a tsakankanin jama'a a da idan an ce alƙurra'u a wurin marubuta na da da malamai na da karni na farko da na biyu har na uku musulunci duk lokacin da suka ce alƙurra'u to abin da suke nufi da shi ba wai hafizan qur'ani ko mahardata alqur'ani kadai ba abin da suke nufi da shi mutanen da suka karanci alqur'ani sannan kuma suka fahimci ma'anarsa sannan kuma suke aiki da shi mutumin da bai cika waɗannan ababe guda uku ba sa kiran shi da suna kare a yanzu muka idan an ce alƙurra'u makaranta galibi yana nufin ya ma da cin alƙur'ani wanda kila ma bai san ma'anar abin da yake karanta ba amma dai Allah ya ba shi haddasa alƙur'ani mai girma to ballan kana maganar aiki da shi ta zo da abin da yasa su kuma a da wannan suna yake samu su salabas ɗinsa na karantarwa shi ne kamar da عبد الله بن عبيد أبو عبد الرحمن السلمي في سوى من كويا القرآن أولين وطن بسكة كويا بجباكين النبي عمر أبو بكر بعمر بعثمان أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من القرآن الكريم لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا يقول لك تبقى آية جوبة ba sa tsallake su su karo wata goma ta biyanta ta sai sun koyi me wannan aya goma take nuna ya bayan sun iya karatunta sannan kuma sun aiwatar da hakan a cikin aikin su kafin su tsora wata goma din wani asar da imam al-hakim mai sabori ya rawaito na abdullahi bin mas'ud ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya nuna aya biyar biyar shi ne malamai suka ce to ɗayan biyu kenan waɗansu su su koyi aya goma goma waɗansu su aya biyar biyar wannan take za ka ɗauki lokaci mai tsawo kafin ka haddace alƙur'ani ba wai ba ki ne yarda kalwa ce ta sa ba ka iya haddacewa ba a abin da suka lizantarwa kansu na duk abin da suka karanta sai sun yi kokarin su sa shi a cikin aikin har kafin su ƙara koyon wani to wannan sai sa sai ilimin ya nuna domin ilimi suna tafiya kafaɗa kafaɗa da aiki ba tare da ilimi tsantsar ka ba wato wanda babu yin aiki a cikinsa. ba ka wannan wani abu ne da ke sa ilimi a haddace wato kokarin aiwatar da abin da mutum ya karanta a karantarsa da kokarin aiwatar da shi a cikin mu'amala ta da ragowar jama'a wannan abin da ke tsarrake ilimi kuma yake gadar da ilimi ga mutum sannan yana daga cikin abin da ya sa ilimi yake da daɗi ko kuma yake da albarka za su ga cewa idan a zamani ɗaya aka yi mutane guda biyu ɗaya shi ne mafi kuɗin zamaninsa sannan mafi kyautar masu kuɗi a zamaninsa ɗaya kuma ka iya sa shi cikin mafiya ilimin zamaninsa sannan mafi cikin sauran wajen bayar da lokaci don yaɗa iliminsa ba ka samu kaje guda biyu sun yi fice ɗaya ya yi fice a babin ilimi ɗaya ya yi fice a babin dukiya da kuma al'insa ne da dukiya ce ta gudun ba kowane ɗaya da cikin su mutane kan amfani da shi a zamaninsa to amma za a samu sabon ban tsakani ta hanyoyi daban-daban kaɗan daga cikin su wannan mai kuɗin da ya rayu a gari kaza ko a karkara kaza ko alƙarya kaza kuma yake da yawan kyauta duk wanda yake da yawan kuɗin da kuma yawan kyauta za ka samu cewa adadin mutanen da suka ci moriyar kuɗin kaɗan kaɗan ne ya an kasanta da waɗanda bai taɓa ba su ko kuma ba a tsammanin ku don mu sa masa suna mafi kyautar zamanin sa ya kamata a ce jama'ar da suke raye da shi gari guda ko jiha guda ya an kasa kashi ɗari ya taɓa bai wa kashi hamsin ɗin cikin su kyauta zai yi ya taɓa bai wa kashi talatin idan an yi sa'a ya bai wa kashi biyar ne cikin ɗari tasa'in da biyar da suka samun ko saban kaza tare da haka ya shahar da kyauta jama'a mai kuma albarka to amma idan ka samu ilimin ka adadin mutanen da suka ci moriyar ilimin ka kasantis ɗin su kasantis cikin ɗari da na wanda suka ci moriyar dukiyar mai dukiya kyautar mai kyauta wanda suka fi yawa da yi da sai tattara wannan kaga wannan jini albarkar ne kaga wannan yana da kuɗi da ya taɓa ruwa wannan yana da ilimi da ya taɓa ruwa ba sai ka samu adadin wanda yanka amfani da ilimin masu ilimi sun nannanta adadin wanda yanka amfani da kuɗin masu kuɗi sannan kuma shi wanda ya amfana da kuɗin mai kuɗi galibi shi kaɗai ke cin kayan kakoki da iyalinsa amma wanda ya amfana da ilimin mai ilimi shi ma za ka samu ya amfana da wani adadi waɗansu za su ɗaukana daga gare su kamar da ya ɗaukano daga jikin wani shi ma ya haskaka wa jama'a irin yadda shi ma aka haskaka shi hasken ya kai gare ta duk wani na cikin albarkar ilimi duk na cikin da ilimi sannan idan suka mutu da shekara goma ko ashirin sai ka samu an manta da mai kuɗin ka amma ba a manta da mai ilimin ba mutane nawa ne waɗanda za su iya lissafa a matsayin sa'annin marigayi ke kawo bakar hannu da biyu wanda sun yi zamani ɗaya suna da kuɗi kuma sun ke ta sun ciyar ko a nan katsina ko kano ko kaduna amma tarihi yanzu zai iya mantawa da su inda ƴaƴansu da na kusa da su ba amma yanzu ne tarihi ke ƙara sanar da waɗansu da za a haifa nan gaba a yi marigayi ke kawo bakar hannu da biyu za a karkar ilimi ke saboda ka babu abin nema mafi kima mafi daraja a rayuwar ɗan adam irin ilimi babu to saboda wannan kima ta saboda wannan daraja ta shi yasa yake da wahala idan za a nemi ta ta wahala sai dai wahalar ta ba ta ta ban da wahalar kuɗi wahalar kuɗi za a iya wahala a nema ba a samu ba amma shi ilimi ya wahalar ya samu sai na zuwa ce an samu tsaron amma kuɗi an yi san wahala ba a samu ko kago ba haka mulki an yi san wahala wajen noma a kashe kuɗi a yi kamfen a yi komai amma ba a samu ba amma babu wanda za a sa wahala wajen neman ilimi kuma a ce a rasa ba haka wahala da zai mutum zai sa wajen neman ilimi za ka hasara a cikin ka tazarar da za ka ɗauka daga inda ka fito zuwa inda ake inda za ka je ɗaukar darasi ba mala'iku suke maka zagi a hanya babu wani mutum da zai fito ko da saraki ko mai mulki na zamani da duniya a ce malaiku sun bi suna masa zagi suna masa sabanci sai kai ɗalibin ilimi da littattafanta a kai malaiku suna masa zagi da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ba abin da yake buga ilimi shi yasa yake da wahala samu to amma idan an gine kuma za a samu abin da yake cutar da ɗaliban ilimi a ƙasashe irin namu abubuwa ne da dama amma zan faɗi guda uku daga ciki waɗanda su duka ne don mu nufanto abu na farko daga cikin ababen da suka fi cutar da mai neman ilimi a ƙasa irin tamu shi ne rashin goyon baya bayi da goyon bayan jama'a wato za ka samu yana cikin talauci ko wahala kuma jama'a ba sa ganin mahimmancin abin da yake nema yana da buƙatar ya sai littafi ya taɓa jin sunan malamin sa ya faɗa amma ba da kuɗin da ya sayan da littafi ko kun san cewa daga cikin mutahuran littattafai wanda lalle ɗalibin ilimi ko malami baya wadatuwa dole sai da shi a cikin labirari ɗinka akwai littafin da in za ka sayi shi zai iya wawace matakin albashin ka na tara ko na goma sai ka ɗauki akwai littafin da sai ka haɗa masa albashin wata biyu a haɗe har kafin ka iya sayi shi yanzu da aka ce mutum zai fi littafin mujmul fatawa na shekul islam ibn taymiya jirgin talatin da biyar ban da kahari har da kahari jirgin talatin da bakwai ta sami zaɓen kanan farashi naira dubu ashirin dubu sha tara dubu ashirin haka a wannan tsakanin to idan ya kasance dubu sha tara dubu ashirin haka wato ainihin mutum zai same shi ka za a ce a kai matsalar a wani wurin ne ko ta wace amma kuma ni tawa alfaɗi saboda haka annan sai ka samu cewa ko da mutum na son yi karatu goyon bayan da yake samu aure jama'a ba da yawa kaddara kana karantarwa a wata islamiyya ko kana limancin juma'a a wani masallaci ko limancin farko salawatu a wani wuri sai ka so ka je ka kare ilimi a wata jami'a cikin jami'o'in kasar ka ko kuma wata jami'a a wajen kasar ka a nan hidimar ɗawainiyar ka je ka yi karatu daga katsina zuwa kano ba kalmar hidima ba ce ba ko ba ka ba to balle kana da katsina zuwa sudan da katsina zuwa egypt da katsina zuwa jami'ar niger kaga ran na tafiya bukatun ka suna karewa lokacin da kake da me za ka biyu za ka gudanar da kanka wajen neman karatu ko kuma yadda za ka gudanar da iyalinka a gida bayan ka tafi neman karatu jama'ar da kai shekara biyar tana musulmanci ko na juma'a ko na kanka salawatu ba za su iya maka tarar bari mu tallafa wa iyalinka mu rike maka su har ka kai karatu shekara uku ba ka kare shekara uku shekara uku ba tare da cewa in ka je ka kare karatu ba zai ka koya cin moriyarsa shi ne jama'ar da kake shugabantar makarantar islamiyya da ake karantar da ƴaƴansu da matansu na aure lokacin da kuka na da mutum za ka tafi da yaro za su ko ɗan fariya ka zo ka karatu ba su iya maka tara ko fata da tunanin cewa kana da bukatar mu tallafa maka da baka wani support goyon baya da ƙwarin gwiwa na har ka zo ka karatu shekara hudun ka dawo tare da yanzu da koyar karatun ya zo ka kowa cin ribar karatun naka da ƴaƴan naki da matan naki kaga wannan sai ya rauna da mutum yana son ya tafi amma ba da goyon baya yana son ya je karo karatun a ba da goyon baya yana son sai littafi ya dan kai wani maktaba din sa amma ba da goyon baya to kaga wannan matsala ce daga cikin matsalolin da suke ba su karatu matsala ta biyu daga cikin matsalolin da suke ba su karatu wato a cikin ilimi ko ya ɗauki ba a shahara an ta shahara a cikin wa'azi da lantarki ke je za kafin ka samu malamin da zai sanya littafi ya karantar da mutane min gilafin ila ila daga bango zuwa bango daga shafin farko zuwa shafin farko ko ka samu malamin na zuwa mu kaje abin da samu malamin karantarwa guda daya wanda ke ita kuma karantarwar ita ce take ba da tsaro da kariya ga mutane ta yadda ba za a yaɗa musu wata mummunar akida ba don kamar kana ba su rigakafi kana ba su wasu ka'idojin ilimi duka wata guguwa da ta taso sun san yadda za su ma'amalance ta ta hanyar ilimi wa'azi za ka zaburar da su to suna kan abu nan da su ko su suna ci amma ya ce yadda za ka tsere daga lokacin da kai wa'azi ta ɗuma na mutane aka yi sabbara aka yi sabbara da kada an je gida sun hutu bayan kwana biyu sun hutu sai kuma gobe ta sake ɗuma mawa to ko ba ka da adadin lokacin da kullum ɗuma ne suke yi ina jin ko ce ana kuma ma shi ko dole da yi da ba su dora nan ko biyu ko uku ko shi ne sirrin da yasa suke ganin masu ba da ilimi cikin jama'a sukan zama sabbani masu wa'azi kuma sukan zama da yawa saboda a cikin wa'azi za a kanta sai ka ka bayyana jama'a za a kanta da wuri sama da sanin da za a maka a cikin karantarwa kaɗai in ba ka yawa sannan ilimi yana buƙatar wani abu mai tafi kafin ka ba da shi amma wa'azi ko abin da ke buƙata ba da yawa rukunin wa'azi na farko idan ta ka ɗan rike waɗansu musu ko da ba su da yawa ayoyi na alƙur'ani da waɗansu hadisai na manzo Allah ka rike su ko ka haɗa su su da ka ko ka iya kawo ma'anoni in wani ya ja maka ina da ban hanta sannan kuma abu na biyu kana da jarumtar magana a gaban jama'a ita kuma jarumtar magana ba ta nuna ilimi don aiki ya kama za ka samu ka tara masa mutum dubu in ya gada ma sa shi ba in ya gada ma sa shi kuka jarumtar magana in kan masa nan gane ko taron arba aka fara mata in dai zai magana da yaren da suke yi in gida ma zai sa su kuka sai sa su dariya ka ga ni yarin kan magana su da azancin magana da kwarewa wajen sarrafa kalmomi to wannan ana bukatar su wajen wajiya amma ba shi ne a ɗaya ne daga cikin rukunai to kaga ɗan mutum yana da wancan yana da wannan zai iya yaji za a ga mutane sun shahara da wa'azi da yawa to amma kuma ba su shahara da karantarwa ba don saboda su ita karantarwa tana bukatar tanadi tanadi masu yawa da ke sa sai mutane suka fi karkata zuwa wancan zamani sau da nan ko yanzu kuma guda biyu suna da muhimmanci wa'azi na da nasu muhimmanci kwarai da gaske karantarwa na da nasu muhimmanci wanda ya nuna kana wancan abu na uku daga cikin abin da ke cutarwa shi ne wato garaje akwai garaje da dama wajen ɗaliban ilimi idan da za a sa littafin bulugul maram a nan masallaci a ce muna buƙatar mu sauke shi su su shekara biyu ko in za mu tafi mu yi karatun zuku shekara ɗaya za ka samu waɗanda ka fara da su kuka yi kashin farko na littafin ɗaya duka hudu na farko kasa na farko a cikin littafin yayin da kuka da kasa ta biyu ko waɗansu sababbin fuska ne suka zo waɗancan sun yi wala daina idan sun je tsakiya ko waɗansu su ƙara zuwa ko kuma waɗanda suka fi kasa ta biyu sun yayi kansu idan an zo ƙarshe ko waɗansu su zo kasa ta ƙarshe ya ido ki yawanci idan mutum kan kan yanzu ma'ana inda za ka fara ƙarfi da mutum ɗari da in an yi nasara na yawa kirga abin nasara mai girman gaske a ce ta karasa da mutum goma wanda wannan goma da su aka fara da su aka da wannan nasara ta yawan a cikin karatun ilimi galibi za a gama littafi da mutane wani za ka yi littafin da shi rabi sun yi gaba shi ma zai je sayan da littafin su gaba karanta to shi gaba da karantarwar ita ba ita ce aiki ba daunawa da ita ce aiki tunda karantarwar ta su za ta fi inganci inda ya ci gaba da ni don matsalar shi ne a yanzu yana ci gaba da karantarwa ne a da'irar da an yi da shi da haka sai ke samun aiki amma idan ya zo inda ba a yi da shi ba sa babu tsarin bayani da zai ci ya ce gundarin littafi da a wannan lokacin sai ya zanto rabi karatu rabi labari rabi ban dariya don dai a cikin lokacin saboda dai shi lokacin awa ɗaya ne ko awa ɗaya da kuma sai an cikin to in baya da sanin da yake shi dole zai nemo abin da yake ciki kuma banda ya kowa na abu ya yi kai ko ke ko biya da ko labari wannan yana fitar da ilimi wanda yake da juriya shi ne wanda za a fara da shi kuma a kare ko da ba da shi aka fara ba daga baya biyu ko daga tun da aka fara har sai an kai karshe da shi kuma yakan yi kokari ya bi wanda ba a yi da shi ba a baya ta wajen waɗansu ɗaliban da yake ganin sun ɗaura shi a zaka kuma shi da shi aka fara zai kokari yi muzakara wani abin da ya fahimta da shi da Allah a nan ne ma da yake wani abin da ne tambaye malamin shi da kanka ta hanyar tambaya ba rana ɗaya zai zo a sauke ne ta maka karatun da iya su kuma ya san da ya malamin ya abinci ba amma na zai tambaya ɗaya bayan ɗaya da lafina kuma a yanzu a kai ci gaban kasu abin da bana na aka sai da na kasu lokacin da yake karatu a wajen wani malami a madinar littafin amdar al-ahkam ana yin sa ne karatu na ganin dama ba na cikin aji ba a masallaci duk wanda yake so ya zo a yi da shi akwai wani aboki na ɗan libya sunansa Abdullah da shi da wani sabin tare suke zuwa kowa da kudar kodar sa da mu za a yi karatun ko mu zuba kudar kodar kuma idan sun je su rubuta abin da malamin yi kuma su kawo masa su duba da su rubuta abin ko ba da duba shi yasa cikin mu duk wanda ya fasin darasi to zai samu gurbin da zai fice wannan fasin a wurin shi ka zo an yi da kai kuma ka sake bin ka ka kuma ka rubuta ya kai na kenan to wannan wani abu ne dabaru ne na tsarin ilimi da ɗalibai suke yi da sauran su amma yana buƙatar sararin lokaci yalwan lokaci yana buƙatar lafi a wurin mutane ba haka da anan abin da muke so in ce irin waɗannan illoli guda uku ya kamata a ce mun magance ba shi kaɗai ne ba amma don haka ya fitowa ke don lokacin da wani yake karantar da mu ko a masallacin mu ko yake karantar da yaran mu ko matan mu zai je tsarin karatu to mu ga wani irin goyon baya za mu ba yanzu lokacin da ka taimaka wa wani a kan rayuwar su kaɗai wani mutum yana cikin wata matsala ta rayuwa galibi ka taimaka mutum ɗaya ne amma in ka taimaka a ɗalibin ɗalibin ilimi ka taimaka al'umma ne ka taimaka al'umma ne gajeren misali mu da ke gaban na a zaune a matsayin mu na ƙananan ɗalibai hanyar da muka har muka samu ɗan karatun da muke da shi da za mu iya karantarwa tallafin da wajen muka gabana a cikin rayuwar su wanda suka bada wannan tallafin yanzu suke cin moriyar abin da suka bayar a ce kai tsaye sun tallafa a duk wanda ya saurari mu ko ta rediyo ko talabijin ba tare da su sani ba da sun yi rewa da wannan talabin na su da ba abin da ya kamata mu samu na ɗan ilimin da za mu karantar da yanzu mu sami su ku ke sa tallafawa limamin masallacin ungarku lokacin da ya je tsarin karatu ko limamin sarki salawat ko malami ko da masa islamiyyar da ake karantar da ya'yan mu ko ba ta ko ma ba wai lallai ne zan ce limami da kula malami ne muka ji labarin ya samu tsaro karatu to sai ba su sako menene da kan matsalarsa a iya sani ko a tambaye shi ko kuma a bi ta hanya a gano haka ba shi mun tallafi da zai karatun ta dukkan mutane ne zai tsara kuma ko da ka tallafa na da zai karatun maza duk inda yayi yasa ya tsarar da mutane su ilimi kuna da wani abu da za ka samu ne ba kun ka tallafa ilimi ba ma galibi mutane da su zai tallafa ilimi sai ga cewa mutum na karantar da yanka ko yana karantar da yanka da kanta islamu in ya zama da miki zai yi restoration ya zai faɗa miki ya ce ku za a ba shi zance a rika cirewa a cikin albashinka wani da zai masu da ta kira kira ba yana karantar da yanka islamin gida ko kada a gari da dan ke kid za a ce mata koma cikin kuduranci a kuma kuma kan amara ce ne za a rika cewa daga cikin albashin ka ne mashin ne yana ji in ga mutum da mashin daga kowa da kowa a da mutane da yan kwaya da yan jayi jayi da jiki ka buga wasu abin nan wanda zai karanta da qur'ani ko hadisi ba da kuma da zai yana kan kai shi dan yi karatu yana da waɗannan ababen da ya kamata mu yi tunani ni ka inda ake ci gaba kake ganin waɗansu ma da kamar za ku yadda waɗansu da za ce ga wani asisin duku ta alijin ilimi asisin ɗalibin ilimi su ba ruwanka kai don ɗalibin ilimi in lafiya ta za su ba da ƙa'idoji wanda zai kuma wariyar wannan asisi na farko ya zanto ba ya da galihu ko ba ya da ƙarfi shi a karan kanka ko danginsa yana ta wanda ya taimaka masa da ba mu ba shi da tun da yana da bai taimaka masa to ya zanto ba ya da galihu na biyu ya zanto cewa abin da zai karanta mun iyakan titi wanda zai je karanta arabic ko islamic studies to kaga ai zai kari jama'a wanda zai je karanta medicine ko engineering shi ma zai kari jama'a wanda zai karanta psychology ko wani business administration dan da kowa zai kari jama'a zai kai wadancan da suka wuce ba to sai mu iyakan ce da kasa kasan da su zamu tallafa wa da ko da aka ba da kaza da kaza da kaza mu zaɓe ɗan suka kasafai masu kwari guda uku ko hudu da muke ganin muna da yunwa su kai kifiyar na uku ya zanto wanda za a taimaka ko da wannan kasakasan zai karanta to shi a karantanta a jarabawarsa yana mun ga jarabawarsa yana da kwakwalwa to don zan kuma suna da kyau ba a rasta ba ne wanda ban da taimaka a rasta kan ta shi ba da muka taimaka masa da zai iya motsawa ba amma wanda yake da kwakwalwa yake da kwazo zai iya yi na hudu ba ma san mun gani yana da kazan karantarwa da kazan da'awa ba a wanda ke da ilimi ba wanda ke da karanta da mutane ba wanda ke da wa'azi to wannan dan da zaka ce mutane maka amma a wanda za ma mun gani cikin matasa yana da kwazo yana da himma yana da wannan zin din mai karanta to da aka ce akwai irin wannan da mutane za su ko da sunan unguwarsu ko da sunan masallacin su na kansu su ko da sunan masallacin juma'a ko da sunan kungiya ko da sunan wani abu wannan zai sa ilimi ya karkata ilimi ya karkata ko kai a karantar ka kai kaɗai individual ne ka yi ka san ga wani mai neman ilimi ne ya kwazo to lallai tallafa wa wannan gina al'umma ne saboda tallafa wa wani wanda ba wannan ba a cikin rayuwa ka rinka jin haka kuma kada ku ɗauka abin wato wai dole sai mutane sun kai matsayin suna da kuɗi inda muke da matsala da an yi magana addini muna neman cewa suke da kuɗi kuma kowane da kuɗi sai na wani ya fi na wani yawa to ɗan kaɗan ɗin da kuke da shi ya za ku yi ya za ku yi kuso da wani ya za ku yi kamayya ko da wani wani ya dace wannan kaga an warware wannan matsala ɗaliban ilimi za su samu tallafi ya sai kare kafi zai samu tallafi jama'a za su samu wannan abin nan matsalar abin nan kuwa matsalar rinjayar da janibin wa'azi a kan rinjayar da janibin karantarwa wannan mu kuma idan muka kalle ta a karantar mu na wanda muke wa'azin ko karantarwa za mu ga cewa fa'idar da za ka samu lokacin da za ka karantar ta fa'idar da za ka samu lokacin da kake wa'azi dan a karantarwa za ka yawo ɗalibai kuma su zama malamai amma a wajibi ka iya yi ɗalibai a karin bai wani zaka yi ɗalibai amma a wajibi ka iya yi da nan da yin sai mu kalli cewa idan ina da lokaci da zan bayar awa goma na karantarwa a mako ko na yada addini a mako to sai in ɗauki kashi saba'in ɗinku ba da ilimi ne da yada ko a cikin aji ko a masallaci a haka ko ga mata ko ga yara ko ga manya kashi talatin kuma faɗakarwa da wa'azi ko lasta kaga saba'in ya da ilimi talatin ne wa'azi da tunatarwa amma ba a cikin hikima in rinjar saba'in wa'azi da lakka talatin kuma ba da ilimi ba a cikin hikima dan a ta'alim din shine aikin annabawa kuma annabawa a bangaren wa'azi Abdullah dan Mas'ud ce kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatawwalu la bil mau'izati masafat as-sa'ama manzo Allah yana yin tashi tashi wajen wa'azi da kullu yake mana gaban kar mu kosa kar mu dindira ana wajen ba da ilimi ta a kullum a cikin kunki ko da safe ko da dare ko a cikin wata ta ga dare ya sa sai ka ga hadisi ana jihar ruwa kuma ka ga na Aisha a ce ya karantar da maza karantar da mata kaga an zainab kaga an fulana an fulan an fulana haka za ka ji gaba ɗaya a bincike a tsakanin tsakanin maza da mata saboda za a abin da fito daga bakin ka gwalagwalai mai ilimi ne amma ya ji yana yaro masa lokacin ka tare da ana sassautawa da sauran kai ba a tsayautawa dan takaitacce haka kowa ya takaita amma ilimi muhimma ce wato ta da dinan da'iman haka ake yin ta to kaga wannan shi zamu dan yanzu misali idan zan karantar da littafi ko malam zai karantar da wannan littafin da kuke gani karatun duka ana yi ta haya daya ko haya daya da ɗan kuma tuna shi mutum yana da katin ne mu zakara ta haya ko haya ko duka sun zai karanta lokacin da ya je wajen tattalo mai zai faɗa da sharhin littafin da bin diddigin hadisan da aka kawo da bin tafsiran kowace aya da malam ya kawo yana son yi koma ne daban tafsirai ne aka ce a kanta yana bukatar aya uku ko hudu zai yi yana muzakara da bincike kafin ya da lokacin da kai aya hudu kana bincike a za ka zo ka bayar da karatun aya daya ka ga a cikin abin da ka faɗa mutane rairawa za ka yi ka basu sauran ku nuna tare da su idan aka sauke littafin sai ka fi su fahimta ka fi kowa riba da shi amfanin karantarwa yanzu ko da malami ya fito na karantar da arba yana hadisi a makaranta wani ko malami ne ya hadisi ba ya karantarwa da karantar da arba yana hadisi a makaranta ya ji ya ce al hadisul awwal an abi an amirul mu'minin zai ne ta ɗalibai su goma don su iya ko su ashirin don su iya kafin su su iya furtawa da baki shi kuma ya haɗu daga furta sun jike to haka ya ji hadisi na biyu zai haddace kafin aje ko ina in an ji hadisi na haka har aje hadisi na arba'in yana kammalawa ya haddace littafin yadda ake haddace fatiha amfanin karanta ya kenan da ya haddace da zai haddace ba ina abin da zai yi mai kwazo ne to sai ya kokarin ya haddace ne sai ya haddace dai da ya je ya zai gawo shi da ka to dai zai zai da kake kabbara to daga lokacin shi ma ya sallama da hadisi in ba sai a gado ya sai ka koma maka to ake sati biyu da an yi sati ɗaya to idan aka ce kara hadisi ne nan wallahi ya manta wallahi sai ya yi daga cikin rubutu ne ya kawo hadisi ba ne karantarwa ta ya tsaya ke nan a cikin kwalwarsa to kaga mu kuma idan muke mukarana bainal wa'di wa ta'lil muka bayar da ballabar da ba kawai kowanne yana da muhimmanci za ka da shi lakin ayyuhu ma yurabbi ala al-akhar wanne ma yurabbi akan dan uwanka shine muhimmi dan kaga ulama rabbaniyin karantar wa suke walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun al-alim ar-rabbani kenan ya'allim wa yadrus ya'allim karantarwa yadrus kuma kuma yana kada koyo yana kada bincike da kada da bincike to da haka ne al-alim ar-rabbani duk abin da aka faɗa wajen tafsirin alimin rabbani za ga yana koma zuwa waɗannan ma'anonin na farko a ta'allum ko ya fi a karan kansa na biyu al'amal shi kanka yana aiki da shi na uku wato ainihin a ta'allum karan kasuwa wato a ta'allum al'amal a ta'allum wannan shi ne da alimin rabbani sannan kuma abu na hudun da ya fita cikin ma'anar shi ne a tadarrus fi ta'allum wato wajen karantar wajen rinka bin mutane mataki mataki baya ba su ilimin kololuwa zai fara musu na kasa yana biya hankali har su kai mutum kafin sama bayan da za a zo mutumin da bai taɓa jin hadisi ba za ka sa masa hadisi sai ka faru da sunan misali kuma ka san da bai taɓa fahimta ba ko abin da zai fahimta ana kan da ya yana amma yana da waɗansu ne su zai da karanta na hadisi shi kenan ba da za a zo mu da karanta fito ga bai taɓa karanta fito ba ka zai ka sa muktasar a yi turjiki wajen warware zaurance da ke cikin littafin muktasar ba mu taɓa karanta al'akbari da al'akbari da ijiya ko risala ba ta ta ɗauki zuwa ƙololuwa ba za a fara daga nan gudun kenan al'adamin rabbani huwa alladhi yurajjin na bi tijari ilmi qabla kibarihi to ka take nan at-ta'allum al-amal at-ta'lim at-tajarrud fi at-ta'lim cikin wannan sifa ne na alimin rabbani da Allah ya ce walakin kunu rabbaniyyin ma kuntum ta'allamuna al-kitaba wa ma kuntum tadrusun to kaga wannan mun yarda wannan matsalar idan muka haka matsala ta uku kuma da rage sai mu dena da rage in shi da rage ba wanda ya sa ka sai da rage ko kaɗai ka sa kanka ko a gaba da abin da ke faruwa kuma shi ne lokacin da malam ya yana warware wata matsala mai wahala sai na ga yana warware ta yadda ka san wasa kamar yana ba da labarin ai gida na ɗaki uku ne ko ɗaki na kaza na kallon kaza kaza kaga wannan shi ne karshen sani za ka yi bayanin gidanka wannan karshen sani kenan kana zaune a cikin shekara goma ko sha biyar to sai ga malami yana warware wata matsala mai wahala amma cikin ruwan sanyi sai ya burge ka to kuma kana son ina ma gobe ka kana warware cikin ruwan sanyi kaga da rage kenan yanke ya faru har yanzu kan wannan matsalar zai je wani rika a wannan matsalar ni kuma yanke na fara an ɗauka sai zai je wani rika a gaba ko bibi sai kana ji kenan ko kuma lokacin da na ga wani malami wanda Allah bai yarda da irin malam wani malam wani ya yi magana ya yi wa mutane ya yi jama'a sun ji daɗi an tawo ana labarin ka ai malam ya ce kaza ai ya yi kaza ni ma su yi min cewa lallai tun da na fara neman ilimi ya kamata gobe da jibi ni ma in na samu waɗansu mutane a wata ƴar kwana na haɗa su to kuma a ji ana fara wani gaba ka ga magana jarabe ne in na samu mutane ni ma a ne ɗan ɗuma ma suke shi a ji a tattauna da ta arza da mali ba da mali ba da mali yadda kafin ɗin malam wani yake yaduwa da an ce ya yi wa'azi ko ya ta ƙasar ya za a yi nima na yawa ne yadda malam wani ko ya a gari ke jin ka za ka gani ba ya za a yi kaza to wannan darajin da muke yi kenan a matsayin wani ɗaliban ilimi kuma ya cutar da mu za a ji mutum mai hazaka mai basira ko ba wanda ya fi fitowa a ɓangaren masu darajin ilimin mai hazaka don shi mai hazaka zai iya zuwa yanzu a wannan darasin ya haddace duk abin da aka ce zai iya zuwa sai kafin na wani malami malam da ya makon da ya wuce ya je haddace shi gaba daya gobe sai je ya sanya wa'azi a kai abin da aka gada ka faɗi shi ya zo faɗa gaba daya da kun ji kafin ɗin in kun yi tunani za ku san kafin ɗin ya gere ba shi ne iya cikin matakin ilimi amma lokacin da yake gaba da ba su fahimta ba to shi kun ilimin ta sun tunani ba ya gane cewa rigar aure ce ne zai da ita ake kawai rigar da ba ce ba ta ma ce suna da kyau to sai in an jima kuma zan fita bayan wannan tayi da shi inda in na sa ce sai na sa ce bi da wasu da shi ba to kafa din da gina da shi in na faɗa karfe ɗaya sai bi da shi kenan ba an buɗe yana ji ba to sai na zan tayi sabo in fitar da riga ta to wannan ne kallaka za su yau kuma da sarari da kuma da ba su da yawan uwa a cikin gaskiya da rajina cutar da masu musamman mai hazaka duk mutumin da yake da hazaka ba shi yake da hazaka sauran fahimta ko sai yana da garaji to wanda Allah ya ji kansa da haka wannan mu ɗauka ilimi dama yana buƙatar lokaci shi ne ciyawa wanda idan mutum ya karatu da ko buƙatar tsawon zamani kafin mutum ya karatu wannan ba kawai ga malami ya zama malami sai ga an ce ya yi shekara ashirin wajen wanda ka lissafi ta ya yi shekara goma wanda ka lissafi ta ya yi kaza ya yi kaza wajen wanda ka kaza gaskiya yana buƙatar lokaci don haka ɗan uwa wannan shi ne abin da nake in tunatar da kaina in tunatar da ku in tunatar da ni kaina da shi ubangiji ta Allah ya ba mu ilimi mai amfani da kuma za mu juriya wajen neman ilimi kamar da muka faɗa Allahun da amin Allahun da amin Allahun da amin don saboda haka a haƙƙin su da ita Allah mun ba su amma yanzu na ɗan tattaɓa lafiya lafiya ne da eh a yi da wani ya ce da ke jikin ne na gode ya kan da ya kan da ko rafi kan dai guda uku to Allah kana da dai kenan ta biyu biyu kenan sai ta uku kan dai da ke na mai karatu a waɗannan kasashe guda uku ne karatu a kasashen nan guda uku na yi karatu a nan gida Najeriya na yi a Saudiya na yi a Sudan wannan shine wuraren da na karatu Allahumma amma mutumin ina ne ni ne haifaffen cikin garin da wurare iyaye da kakanni har ka samu na goma ko na sha duk cikin da wurare a daura a hangar liman daura a hangar liman in kace babban gida gidan alaga adamu nan ne gidan mu ko nan ne gidan mu alaga adamu shine kakana Allahumma abi shekara ne ne a madina kuma shekara hudu kawai ne Allahumma abi